أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيو جوة الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa yau muna darasi na sha tara ko na kuma mancewa jerin na sha takwas to yanzu alama ya kamata ya rika yi saboda aka darasi na sha takwas kuma jiya mun ji irin yadda in aka samu inkilabul mawazin yadda mutane suke komawa asbaha alhaqu batilan wal batilu haqqa sai a wayi gari gaskiya ka koma ƙarya kuma ƙarya ka koma gaskiya wannan shine mummunan banna kuma auna yanzu ka gani yawanci mutanen kirki sai su zama su ne 'yan kaɗan wurin da ake kirki sai ya zama wuri 'yan kaɗan wurin da ake abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so sai ya zama 'yan kaɗan ne suke kulawa da wannan in an yi kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutane kaɗan su ansa amma aka yi kira zuwa ga shaitan sai mutane su ansa abin nan da yawa sai su aka ce a shaitanu ya idukumul faqra shaidan ya nemi ku alkawari ya ba ku tsoro da talauci wa ya amurukum bil fasha amma idan aka zo wajen banna sai shaidan ya umarci mutane auna ka gani to wannan abin da ya samu haka shine inqilabul mawazin asbaha al haqq batilan wal batil haqqan an wayi gari gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ita kuma ta koma gaskiya a wurin mutane fa shine inqilabul mawazin na taɓa ba ku labari nan wata rana sheik abdulhamid kishk yana ba da labari yadda duniya ta koma ya ce duniyan nan za ta lalace ta yadda za a wayi gari masu gaskiya ba su mutane suke yabo ba lalacewa daga alamomin tashin kiyama ne ma mutane su rika girmama makaryaci suna karyata ko suna rena masu gaskiya masu gaskiya ba a ba su daraja marasa gaskiya a ita ba su daraja a rika ce masu masu gogewa ne masu kwakwalwa masu wayo a yayin da ake cewa masu addini wawaye in an yi addini ko an yi abin da addini ya ce sai a ce masu wawaye ya ce banu isra'ila haka suka yi suka halaka ga gaskiya kiri-kiri sai a danna gaskiya ya ce har ya kai ga wata rana wani mutum yana da makwabcinsa shi makwabcin nan mawadaci ne kamar yadda je aka yi maganar mawadaci shike da abun faɗa mawadaci gashi shi ko wannan ba mawadaci ba amma mawadaci yana da godiya shi kuma talaka yana da saniya saniya ta haihu wannan mawadaci ya ce saniya shi ce ta haifi ɗan maraki ku auna ya ce godiyar shi kai afon ko ya ce godiyar shi ce ta haifi dan maraki aka kama rigima ya za a yi ya za a aka tafi kotu aka je kotu aka ba alkali kuɗi ya yi shari'a ya kwace dan marakin nan na mai saniya ya ba mai godiya ya ce ta haife shi aka ce wawa kai ba ka gani sun yi kama suna da hanci iri ɗaya bakin su baki suna da dogon bindiga kunnuwan su bakake suna motsawa lokaci iri ɗaya aka kori talaka aka ce tafi ka ba mutane wuri talaka bai haƙura bai kara kai kara wani wuri shi ma wannan ya masa hukunci irin wannan da aka bashi kuɗi ya ce wawa ne kai tafi ka ba mutane wuri aka kwace ɗan maraki aka ba mai godiya to talakan nan ya ce to bari ya ji akwai wani alkali mai kwatanta adalci bari ya je ya yi na uku ta yadda idan yanzu aka yi mai shari'a sai ya bari sai an gai wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya haƙura kenan an yi ta uku ya kai wurin wannan alkali a yi masa shari'a alƙali ya saurari shi ƙara ga yadda abu yake ga yadda abu yake ya fahimci inda gaskiya take to amma ba zai iya fitowa fili ya ce ga ta nan ba sai ya ce to yanzu ba zai iya masa shari'a ba sai nan da sati daya shi ko mai mai karfi yana so a yi shari'a yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu a kwace dan marajiya ba shi wanda ya watakila ya samu ma sakon cewa wannan ya ce daga shari'a ta uku ba zai ƙara zuwa ko ina ba ko kaga saboda haka yana sauri shi yanzu a yi shari'a gama amma shi alkali sai ya ce shi ba zai iya yin shari'a ba wannan satin sai bayan sati daya saboda su a alkalan banu isra'ila an ba su doka cewa duk alkali idan yana cikin watan shahariya ada jariya wato yana al'ada kenan baya baya da tsarki to kada ya shari'a sai yayi tsarki saboda ka sai ya ga ma wannan mai mai abun nan yace masa yanzu ba zan iya ma shari'a ba har sai bayan sati ɗaya ne nike yin tsarki ni sati ɗaya nike yi ina yin ada tariya al'ada nike nike haiba saboda haka da ya bada haka sai ya ce kai namiji al'ada yaushe muka kai lokacin da namiji ya fara yin ada tariya a ce yayi wa'i al'ada yaushe muka kai ga wannan sai ce to ba mu kai lokacin da namiji ya fara ada shahariya ba amma muka kai lokacin da godiya za ta haifi maraki godiya ta haifi ɗansa in dai ba mu kai a can ba nan ma ba kai ba a zalumin banza saboda kai kwace dan maraki ya maida mai shi ya ka kai shari'a amma yanzu ba a yi irin wannan shari'a ƙarya mu yanzu nan kasan kana ganin yadda wani ke ƙarya ko tunani ma ana shugabantar mutane yana yi yana tunanin mutane ke gaya ma ƙaryar nan an fai a ƙasan nan da wani ya ce guguwa ta kwashe katafiloli su kuma tireloli na taki su kuma sahara ta haɗiye su duk mun yi wannan zamanin ko tirela sun kwashi taki su kai wani gari amma sun hamada ta batar da su to kuma katafiloli an yi wata guguwa mashahuriyar guguwa irin ta can da ake yi america ko ina ne ake yin ta oho wadda take sauke katafiloli ta kwashe su gaba ɗaya ba gan su ba an yi guguwa ta kwashe su to ya kaga wannan kuma an yadda ba yanzu abun haka yake ba ran da aka ce to yanzu a bincike a gano ta ina ka tafilan nan ta ina guguwa ta bi daga tabilolin nan ba ta yadda wasu a hanya ba ko da a makwabtan kasashen mu ta saki ko ɗaya ba har yau to in aka yi ta tono wannan zaka ji su ba iyaka to ku duba fa yanzu ko kwanan nan wata da aka gunduma yaran makaranta ba sa zuwa makaranta amma mai ba da gudunmawa ta abinci ta ce duk ƙasar nan ba inda ba su kai gudunmawa ba har da yara 'yan firamare duk sun ciyar da su to ni sai na rasa a ina aka samu yara aka ciyar da su gidajen iyayensu ne aka bi su aka ce ku ku turo mana 'yan firamare mu ciyar da su ko ku a ina domin dai makarantun yanzu ne ake sanar da buɗe su ko ko ba yanzu ba ne da can suna buɗa wani wuri kama suka ciyar da yan primary ko ina sun ciyar da su ko ina suka ce sun kai sun kai rabo sun kai rabo to kuma in ka tara mutane dubu ɗaya sai ka tambaye cikin ku akwai wanda ya samu sai ka ji kowa ya ce shi bai gani ba to ka ga irin wannan ƙarya mu kekiya kuma mutane na raye yau a ce ka nema wanda ya mutu ƙarya ai da ka ga ba zai magana ba amma wai yau mutum da rai shi ana mai ƙarya yana gani yana ji yana gani to kaga wannan muntahal musiba ne wannan dai shine wanda yake kusan hada da najiya wala budda an yakuna hadha ash-shabab mutamassikan bil akhlaq al-karimah wal hamida allati amara biha ad-din lokacin da ake magana aure shi yasa ya tsaya ya kawo wannan idan ana magana aure wajen shi wanda za a ba aure ko ita wanda za a nema wajen aure a matsayinta ya kamata a ce a ganta tana da halaye ko shi yana da halaye ɗabi'u irin na mutunci yau ba za ka ji daɗi ba ka auro mata a zo ana cewa wannan ka auro na gaya muku nan wata fa aka auro ta amma bayan an auro ta ta san abin da ya faru da ita da abokanta a makaranta kuma yanzu ta yi aure ta ga cikin abokan angon nan har da waɗancan abokan da yadda aka yi sau da haka kullum ya shigo sai tambaye ta tambaye shi ta ce mai da Allah ba wanda ya ce ma wani abu game da ni ya ce menene ne ta ce ba komi kowa ma ta ƙara cewa don Allah dai ina fatan ba wanda ya ce ma wani abu game da ni ta to kai yara ka ji wannan amarya mai wannan tambaya shi sauyi ko ko ita ta zo ka auro ta mala aka ce ita ta auro aka ce wani kika aura aiko za ki ga za ki ga dan lalle kin yi babban kuskure na taba gaya muku wata rana wani muna tare da shi sai ya zo kawai ya same ni kuma wai abun mamaki bai fa gaya man ba sai da ya kawo man kati sai ya ce yar ka za ta yi aure ya zo da kati na ce a ƙarya ne wannan magana ba ya ta bace ya ce yar ka ce na ce da ya ta ce ai kafin a yi magana auren har kati ya zo za ka gaya min har ma watakila ka gaya man mijin ka ce ko na san shi kaga da sai ba da shawara amma yanzu an gama ne kake gaya man saboda haka kana gayyata ta daurin aure ne na ce to Allah sa dai an yi bincike ka gwargwadon hali ba san la da zaki ala Allah ahadan amma iya abin da ya bayyana gare mu ga wanda zai auro da wanda zai aura duka kowa ya dan na yayi nashi sauran kuma mutum ya banma Allah ya taro kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da kai saboda Allah Allah zai baka mafita yace an gama bincike na ce to alhamdulillah barakallahu fi imami masu addu'a Allah ta albarka bayan an yi aure wata daya wata na biyu mala an gama an gunci sai ya dawo ya ce mala ashe dai wanda muka ba ɗiyar nan nan iska ne na ce asha asha abu bai yi ba na ce iskanci me ya ce ai daga radda aka gama an gunci wata daya daga nan in ya tafi ya bar gida bai dawowa sai salamainin da sai dawo sai ka karfe uku na dare sannan ya dawo ashe mashayi ne ba zani ba sannan kuma bugu da ƙari in ya zo ya kwanta to sai ila masha Allah to yanzu dai maganar nan da ake mamatan na gida to ya ce in ya dawo yawon shi ita ta saba baiwa Allah ce da ta dace lokacin sallah asuba an kira sallah ce ke in na kwanta ba a tada ni sai na tashi dan kaina kaci kara tada ni ta ɗauka wasa ne ranan ta ƙara ya ce na fa gaya maki ni in na kwanta ba a tada ni sai na tashi dan kaina to na uku ranar hadda cin hanci da bayar cin hanci ta ce sweet heart darling tashi lokacin san sweet heart hawa mallan sweet heart da ya dauko daga kan gado da ya falla mata mari sai da ta fadi gaban gado ya ce ba na gaya maki ba ba a tada ni in na kwanta ba sai na tashi da kaina kaji sweet heart yarinya ta je ta gaya ma iyayenta shi kuma ya tuntubi wanda ya hada auren ya ce to ai mu da mun dauka wannan iskancin ya bari ashe ka ga zani to amma wajen aiki kawai aka tambaya lokacin da yawa mutane idan aka zo aka yi magana sai su ce a ina yake aiki a ji akwai kuɗi idan aka ji sai a ce akwai potential wannan ai sky is his limit sky can golo sama wai shine limit din shi wannan zai iya zama kowa zai iya zama ma shugaban kasa tunda dai yayi university kaza yana da sky is his limit ba ruwan su da dabi'a sa ko halayen su ce sky is his limit naka zai iya zama gwamna zai iya zama shugaban kasa amma shi ko mai addini sai a ce to wannan shine waye ni na sama ya ci balle ba na kasa saboda haka in kin jajubo kin jajibo mu kanki duk wata matsala in ta zo mu ba ruwan mu domin dai mun san arziki na Allah ne amma wannan bai da potential ba zai iya zama wani abu ba to haka so da haka da haka haka dai karshe dai ya koma yanzu addu'a yake yi ma Allah ya sa dai ba wani abu ana nan malam aka dai lallabe ta ta koma sai ga ciki aka ce ai da ciki ma da ciki ya zo ya ce Allah ya tsine wannan ciki wannan ciki shi dai wallahi tallahi bai zo wallahi bai zo shi dai Allah ya hada shi da wallahi abu ta zo ta haifi ai yariya ko ba Allah da ikon shi da ya kalli dai abu na din zai yariya ta mutu yariya ta mutu ya ce wallahi tun da yariya nan ta mutu sai ya yi diyar da zai ya raba ta da mijin nan tun da dai ba ba mutumin kirki ba ne haka kawai ya yi iya kokari kowa ya nuna karfin shi aka goga kafada da kafada ya kwace da ya ya kwace ta ya kwace ta aure ya lalace a garin halar zuwa kaji to da bai da karfi wallahi ba zai iya kwace ta ba sai ayi ayi da shi yace a saki yake ba zai saki ba shi ba zan da aka ba ka ba shi ai ta tsiya da shi to amma da yake kowane yana da kafar da shi suka zo azali ba wani aiki ɗaya suke lokacin wancan na aiki ta duk kowa na aiki inda jakkwala take aiki to ya samu dai kwace ta da tsiya daga haka ma sai a ƙara ba a kallon abun nan gaskiya ne yana da kyau a kalli in za a zai iya rike ta gwargwadon hali na abun nan amma babban ahammu shai shin ya dabi'un nan suke idan aka samu dabi'u masu kyau to abubuwa da yawa za su yi kyau kuma za a zo a samu zuriya tayyiba wadda ake sa ran a amfana da ita ana raye ko bayan an mutu amma haka nan kawai dan saboda kuɗi kuɗi ba fa su bane kololuwar kwanciya a hankali mun karanta littafi dai as-sa'ada bainal wahmi wal haqiqa kowa ya gwada shin kuɗi su ne kwanciyar hankali shin mulki shine kwanciyar hankali highest qualification shahara a duniya shine kwanciyar hankali duk masu wannan abin sai da suka yadda wannan suka da suka ce sun gano ba shine kwanciyar hankali ba babu kwanciyar hankali kaman ka samu imani kakan musulmi ga imani addini shi ke kwantar da hankali rashin addini komin matsayinsa wato musiba ce da yawa waɗanda suka musulunta sun bayyana mana haka da suka shigo cikin musulunci suka ji daɗin da suka ji ba su taɓa jin shi ba lokacin da suke cikin kafirci abin da yasa ba mu san haka ba mu Allah ya taimake mu ciki aka haife mu muka taso don haka ba mu san ɗacin kafirci ba amma da mutum ya ɗanɗana shi yasa Amirul Mu'minin ke magana yake cewa wanda bai san ɗacin kafirci ba to ba zai san ma daɗin musuluncin ba sosai su da wanda ya kafirci sannan ya shigo musulunci ya ji daɗin sa malam zai gane kafirci babban musiba ce kuma ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bambaro shi daga can wurin sahabban manzon Allah an yi magana cewa wani yana ta sun ga wani sahabi suke cewa su kan yace masa suka ce ka ji daɗi kai kan kaga manzon kun ga manzon Allah saboda haka ina ma mu ma da mun ganshi sai aka ga ran shi ya baci ya bata rai da kai wannan magana aka tambaye shi me yasa ya bata rai yace ina mamakin ku ne da Allah ya zaba maku abin da yafi maku sannan kuma kuna neman da an maku wani yace tabbas wanda suka ga manzon Allah suka yi imani da shi sun ji dadi amma wanda suka yi suka ganshi kuma ba su yi imani da shi ba ba wanda ya bi su a tsara a duniyar nan yace ku kalli ciwon za a sa mutum umarni a wancan lokacin annabi ya ce tashi daga nan ka dawo nan sai ka ki ko ka ji baka ji daɗi ba ka fita kai zama ka zama dan wuta ya kake ganin wannan sannan ya ce sannan kuma kana gani ga ka kai Allah ya tsamo ka daga kafirci ga dan uwanka kuma kana ganin shi shi bai musulunta ba ga manzon Allah ka tabbatar dan wuta ne tun daga shi ga manzon Allah kuma bai manzon Allah ba kai ka san baka takka dan wuta ne to wannan kadai ba zai sa hankalinka ya ta tashi ba ga dan uwanka kana gani yana ganin manzon Allah hasali ma ya kan manzon Allah yake yi kana ganin shi cikin kuda akwai bakin cikin da ya wuce wannan an gane abun ga manzon Allah ana aiko masa da wahayi kai kuma ga dan uwanka ko babanka ko ko baba na kallon dan shi ko da na kallon baban shi ko fada yake da manzon Allah afdal bashariya fil alam akwai bannan da akwai akwai bakin cikin da ya wuce wannan to auna saboda haka hikima ce ta Allah tabaraka wata'ala amma babu kyautar da ta kai musulunci kuma babu kyautar da ta kai halayen musulunci yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da kudi aka yabe shi ba ba da matsayin wani abu aka kai sai aka ce wa innaka la'ala khuluqin azim ba a ce dukiya ba khuluq halaye afdalu shay'in ne min atiyati rahman tabaraka wa ta'ala yana daga cikin mafi girman kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mutum ya ba shi kyawawan dabi'u babban abu ne kyauta ce kyauta ce daga Allah saboda aka sai a kalli waɗannan a kowane bangare wajen ita matan da kuma wajen mijin duk wanda aka samu irin wannan bangaren Allah ya ba azurta ka da mata kana namiji mai kyawawan dabi'u ka samu babban alkhairi babu wani abu na arzikin duniya da ya wuce wannan tana banda addini in ka samu addini ka samu mace ta kirki sannan ka samu gida mai wawadaci wani wurin ya hada da hadda abun hawa ko cikin kitabul ilmi da muka ce yace arzikin duniya hudu ne bayan an baka addini kana yin shi ala basira il hada da ilmi kenan ko sannan aka baka mace ta gari sannan aka baka wurin zama wadatacce inda zaka wala kai da matan ba kwa jin matsatsi gashi kowa da wurin shi ana walawa iyalinka suna walawa cikin wurin su sannan bayan haka nan kuma aka baka abun hawa nagartacce wanda duk inda kake so zaka tashi ka tafi ka dau iyalanka ko kai kai da kanka in ka zo da ka zo baka tunanin ka tafi tsaya kan hanya sai wani abu wanda ba wani ma na ce da ya tsaya sai ya kira a kawo wani haka ne ko ba ka bane an gama ma arziki na duniya kawai sauran yanzu ka nemi ya zama tabbas ya doge ya taimake ka ka samu na lahira tunda wannan na karewa wancan baya karewa wanda yafi kowa wawanci ko shine mai fifita wanda ke karewa akan wanda baya karewa kai amfani da mai karewa dan ka gina wanda bai karewa ya dan fito amilan bi awamir rabbil alamin yana mai aiki da umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hadai sayyidil mursalin da kuma karantawar shugaban manzanni alaihi abdalu salatu wa taslim wa an yakuna jami'an shi wannan mijin wanda za a yi mu'amala da shi ya kuna ya kasance jami'an bainal khulqi wa dini kuji sai ya hada ya hada dabi'u gashi da halaye masu kyau mai kunya ne mai karamci ne mai kyauta ne sahi mai sakamma mutane fuska mai yin mu'amala da mutane ga haƙuri ga karamci ga sanin ya kamata ga tausayi sannan wannan da yawa suna da yawa ce sa muka yi a silsila min akhlaq wannan ba silsilatu amalil qulub da waɗannan da yawa gashi yana jin tsoron Allah in an zo ko yana son wani abu idan aka ce mai Allah baya so tunda Allah baya so mun bari manzon Allah baya so tunda ba sa so mun bari yana da waɗannan alkhawf wal khushu' wal khashya wal mahabba wal inkisa ba shi da girman kai yana kankan da kai baya rena bayin Allah baya rena kowa sannan ba haka nan ga kuma addini wajen bauta Allah baya wasa da sallah baya wasa da ibadoji duk kowace zai taba ta muhimmanci fa inna ahdahuma la yakfi daya daga ciki bai isa ba yau in mutum ga halaye ba addini bai isa ba yana da kunya yana da kawaici amma fa ba ruwan shi da sallah bai yi ba ga sallah ga komi amma mara kunya ne tantiri ne zai batsa zai maganganu bai da mutunci ga girman kai bai isa ba shi ma ina fata ku ba a ware ɗaya cikin waɗannan kamar yadda kuka san ba a ware kunya da imani haka ba a ware akhlaq to akhlaq din ai kunyan ma na ciki ba a ware ta da addini in akwai addini akwai halaye su ake so ba a cewa mutum akwai shi ka ta neman shi a masallaci kawai a'a bayan ka gan shi a masallaci ne me shi wurin kuma da yake harkokin shi ka gaya mu'amala shi take kuma akhlaq sannan ga addini mara kunya kadai ya isa ka kai mu'amala da mutum kowace irin mu'amala ce in ka gano mutum ba shi da kunya to ya kamata kowace mu'amala ma kada kai da shi dan rashin kunya zai iya haifar da kowace matsala ma kanatil haya'u fi shay'in illa zana babu wani abu da za a sa kunya a ciki sai ta sa abun yayi mai ya zama mai kyau wa ma zalatil haya fi shay ba a kusan cire kunya ba a cikin wani abu illa shana ba sai sai ta sa abun nan yayi muni dan haka rashin kunya kadai ya idan haka sai ma mutum ba shi da kunya inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula yana daga cikin abin da mutane suka riska ko suka taras daga cikin zantukan annabawan farko idan lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka jin kunya to ka aikata abin da kaga dama Salih Usaini rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ba sa mutum ake ba ana nuna maka in dai baka jin kunya to yi abin da kake so kenan komi mutum zai iya yi mara kunya sai yin komi kuma sannan zai ga sakamako mara kyau shi kuma shine na aka ce zalam tasahi kaman kai ne kace ba danka yanzu tun da dai baka jin magana ta to kai abin da kake so to kana nufin yayi kenan kana nufin dadi zaka ji yayi ai gargadi ne kai masa to shine irin wannan izalam tasahi in har baka jin kunya an gaya ma ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne yazo da kunya ba shi kada yace inna mimma adrakan nasu yana daga cikin abinda mutane suka riska suka tarar wato min kalamin nubuwatil ula daga cikin zantukan maganganun annabawan farko zalam tasahi fasna ma shi'ta in baka jin kunya kai abinda kaga dama zaka gani kenan ومثله سيكون إن شاء الله الزوج الناجح yace irin wannan mijin ne in aka samai ko irin wannan mata mai wannan dabi'u insha Allah ai azawju sayakunu insha Allah azawju najah wai li banatikum ko ni menene yake cewa li li banatikum ayyuhal aba wannan zai zama shine miji wanda ya dace ya ku iyaye ku ba su aure wa ayyatuhal ummahat kuma iyaye mata ku ji wannan shine abin da ya kamata ku lura fa sahhihu ay masarakum fi dunyakum saboda haka ku gyara abin da kuka boye ai abin da kuke gani tafiyar ku rayuwar ku ku gyara ta yadda kuke so ku tafiyar da rayuwar ku ya kasance akan bima shara Allah wa rasulu kuna so ne ku gudanar da shi akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta kuma manzon Allah ya shar'anta kuma kai ma ka yi ƙoƙari ka gamsar da zuciyarka cewa duk wanda ka gano yana son Allah to kai ma ka so shi wanda ka gano baya son Allah kai ma ka kishi ba kana kin shi bane a karan kansa kawai kana kin shi ne saboda bai son Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ko a cikin ahadari sai da aka gaya mana wa yuhibbu lillah mutum in zai so yayi so dan Allah wa yaghdabu lahu in zai fushi yayi fushi dan Allah in baka kin mutum kana kin mutum ka kishi dan shi bai son Allah in kana son shi ka so shi dalilin ga so ko na dabi'a ko na aslan na wani dalili sannan kuma gashi kana ƙara son shi saboda yana son Allah ku duba yadda aka ba mu ce sa annabawa idan mutum ya zo kusa da Allah tausayin shi suke bi har su yi kuka har sahabbai suka samu wannan tunda ku duba Abdullahi bin Mas'ud mun karanta cikin Dumaul Salihin ya zo zai wuce ya tarar da wasu matasa suna waka suna kiɗi ga wannan a tsakiya ana masa kiɗi yana rawa sai ya ji muryarsa mai daɗi yana da murya mai kyau sai ce kai co ina ma da a ce wannan murya ba waka ake da ita ba qur'ani ake karantawa shi kuma bai jin larabci wanda aka yi ma sai ya tambayi mutane ce me aka me yace aka fassara masa aka ce wane ne shi ya tambaya aka ce masa sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma makarantin alqur'anin nan da ake ce ma Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu sai ya bi shi yadda abun kidin nan ya bi shi da gudu yace ya baffana maimaita ma abin da kace ya maimaita masa yace ga abin da nace sai yace na tuba na bari saboda ka koyar da ni da ya ga ya ga haka yaron nan yayi ta kuka shi ma sai ta kuka to kai me kake ma kuka ce tausayin ka nake yi saboda kai shirin bin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yazo kusa da Allah malam ya zama abun so to ka duba wannan yaron nan ko da ya liƙe masa sai da ya zama cikin marwaita makaranta alqur'ani da ake tarihi da su kaga hanyar da'awa ce saboda ka babban abu ne wannan saboda ka ku gyara wannan wala taghurrannakum alhayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rube ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada ku bari wani mai rudi ya rube ku wani mai rudin nan game da Allah ya rube ku wasma'u qawla rabbikum haythu yaqul ku ji magana Allah tabaaraka wa ta'ala yayin da Allah yake kiran ku yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutanen duniya nan ko ma mutum bai da imani ya ji kiran domin babban abu ne za a faɗi wanda kowa in bai ji shi ba sai yayi nadama ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wakhshaw yawman ku ji tsoron wani ne da zai zo wannan shine ranar tashin alkiyama kullun idan aka zo wurin wannan yana tana da karatun da aka yi mana lokacin muna yara muna islamiyya ana cewa huwa yawmul qiyamah هو أن تعتقد أنه يأتي يوم تفنى فيه الدنيا وتنتهي هذه الحياة وتتبدل الأرض والسماوات ستاتين قيامة كلكي ولا تمنا تنحك يارا أكجاونا cikin durusul awwaliya ma farko yace ranan tashin kiyama shine ka yadda annahu ya'ti yawmun cewa lalle wata rana tana zuwa tafna fihi dunya wannan rayuwar duniyar za ta kare wa tantahi hadhihi alhaya duk wannan rayuwar kowane hali kake ciki komin jin dadi zai kai karshe wa tatabaddalu al-ardu was-samawat kasa za ta canza sama za ta canza za a musanya su duka wannan za a yi ne limujazati kulli insanin ala amali saboda a saka ma kowane dan adam ka abin da ya aikata shikenan intaha al-amru ai hisabi a saka ma kowa imma khairun fa khairan wa imma sharrun fa sharran haka za a gani in sharra wa imma sharran fa sharr haka dai za a yi komi gashi nan saboda haka ku ji tsoro wa shau yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi walidun an waladihi ai la yajzi ne afwan ba ta ba tajzi ba la yajzi walidun an waladi ranan mahaifi bai amfanar da dan shi da komi duba da yadda mutum yake so in ma matsayi ne ko sarauta ce ko kuɗi ne ko menene mutum gurinsa in ma rayuwarsa ta kai ƙarshe ya kasance yana da magaji da zai ci gaba da yin abubuwan da yake yi musamman na alkhairi tunda magabata mutum zai zo mutuwa ya wasiya ya ce ma ɗan shi so nake yi baya na kada abokaina ko abokan hudata su rasa komi sai fuskata da ba za su gani ba amma duk abin da muke da su na alkhairi da kyautatawa da nake kai masu a ce an gama baba an muka yi maganan wani da baban shi yake ba da kyauta kawai yake ba wani yana ba shi dirhami ko dinari ɗari sai shi kuma ya zo ya ci gaba ya ci gaba da ba shi tasa'in da tara baya cika ɗari ɗin shi kuma ya saba ya ce babanka ɗari yake ba ni ya ce gaskiya ne ni ma ya kamata in baka ɗari amma ba na so ne wani ya yi tunanin na kamo babana daraja tun da babana ɗari yake baka ni kuma ba na son wani ya kwatanta ne da babana ya ce ashe na kamo babana babana babana ne ku auna wannan wannan wannan wafa ake ce masa alwafa ya san darajar mahaifin nan har wajen kyauta ya ce ba zai bada ɗari ba saboda kada wani ya yi tunanin ni ma na kamo babana daraja babana babana ne ku auna ya kaga wannan ɗan sai ga shi mutum zai zo yana kafin ma ya mutu ƴaƴan ku duba dai na ta mun sha maimaita maganar nan mutum bai mutu ba ma wai dan shi ya je kotu wai a zo a yi lissafin dukiyar baban shi a daiban mai tashi tunda baban har yanzu ya ki mutuwa shi a bashi raban shi ya je kotu ga aliyu nan shine shahidul ayi gaban su aka yi ya zo ya kawo kara cewa su zo a je a lissafa dukiyar baban shi a yi raban gado a daiban mai tashi shi tunda baban har yanzu ya ki mutuwa shi yana son kuɗi to kaga wannan ran da ya samu wata kwana daga inda zai make baban ba a sani ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a sannan shi kuma dan shi ma bai iya ma babansa komi ba iya masa komi akwai abubuwa da yawa da za a zo rabo a ce bai kai bayin a duniya ne ga babanka ga ka sai ka hakura ka ban ma babanka a lahira ba za a yi haka ba lada daya mutum ba zai dauka ya ba wani ba ko babansa ne ko mamansa ne ku duba baba in ya zo yana neman lada ɗayan nan kamar yadda muka karanta a hadisi sai ya yi magana yana cewa ɗana ni ne ne wahala da kai ni ne ma kaza ni ne ma kaza ni ne ma kaza yau abin da nake so ka taimake ni ka ban lada guda ɗaya cikin ladar ka ina gani in na ƙara da ita wata kila isha ita gaskiya baba kai baban arziki ne baban kirki ne tabbas kayi mana kayi mana amma wallahi yau ta kaina nake ba ni ya ba da ladan nan ko ɗaya sai dai kai hakuri maman mutum ta haɗu da shi sai ta gaya mai abin da ta yi ni ce wadda ciki na ya zame maka jika sannan mama na ya rage maka ya zame maka kaman wata salka cinya ta ta zame maka wurin hutu gashi gashi ta dinga lissafowa bana bacci saboda rashin baccin ka bani da lafiya saboda rashin lafiyar ka bani da kaza bani da kaza na dauke ka wata tara a ciki na sannan nazo kai ta sha man mama inda na fi so wacce shekara biyu ku duba mace wani lokaci har in a wani wuri ne in za ta fito da maman nan tana jin kunya ita kai dan ta koye a wani wuri ta lullube ta nan ta dauke ta tutan cikin hijabi ya kama mata inda ta fi so ya ta ta har ya hada ma hannu biyu wani lokaci ya rike ɗaya nan yana kan ɗaya yana rike da ɗaya ta duk ta ban mai wannan in yayi kuka ita ma ta kuka in yayi murna ta dariya tun bai iya dariya ba in ta ga yayi dariyar nan ko irin dariyar da suke cima dariyar kuda ko jariri ya dariya bai hakora in ya dariya na ita ma sai dariya ta ji dadi har ya fara dariya duk waɗannan abubuwa ta yi masa yayi mata komi a jikinta bata taba hushi ba in yana jikin wani ma yayi masa sai a maido mata shi a ce zo ki dau danki ko kai ne ma baban sai ka ce zo dau danki ta rugo da gudu ta dauka in yayi kwana biyu bai yi ba ma sai ta ji asibiti ta nemi likita cewa ɗana kwana biyu bai bayan gida ba gashi nan ya kwarba mata a jiki ba komi in ta dawo daga asibitin na aka bata magani kwana uku bai yi ba yazo ya zuba mata shi a jike ta fashe da dariya ta ce yawwa yawwa alhamdulillah man tau ya barko kashi ka duba ko wannan abu kuma zanen da yafi kowane zane ya bata shi wata damu ba amma mutum shi sai ya tashi bai ma iya sai mata zane mai tsada ya sai ma matar shi zane mai tsada maman shi kuma bai iya sai mata zane mai tsada ya sai ma maman shi kaji ya kai ya sai ma matar shi kaji har ya sa a kula saboda kada su huce na ga muku ran nan jimalin shek wannan kabir gombe na bada misali yace ga wannan maman tana jira ta kasa bacci saboda bai dawo gida ba ita ko matar ta kukkulle kofa ta manta da shi amma da ya tashi dawowa shi kuma da yake shi dan baya ne irin abin da suke ce ma dan baya sai tashi da ya sauka ji ga sassu yana ma gudun kada ya kawo matar shi ta ce sun huce sai sai kula kuma ya zubo su daga can ita ko mama ya nemo mata rogo kawo na kaga wannan irin kasara ya zo ta da maman kuma ba sai bacci ba yana shigowa ya ga maman ta fito da tarbi lafiya lafiya sai akai sai yanzu ya ce abubuwa mama ba ki bacci ba ta ce ka lalle kai ba dai ka bani mamaki in yi bacci ba ka dawo ba tun da safe ka fita ba ka dawo ba sannan in yi bacci ai alwalla ne na koma wurin Allah ina ta roƙon Allah Allah ya kubutar man da kai sa lafiya lokaci ita ko waccan gwamnati ta yi bacci ma da ya zo mai ta kwankwasa kofa ta ki buɗewa sai da ya ja da baya to kari kofar ya shigo cikin daki sannan kuma ta taso ta ce sai tsaki kai je ka je kai zaman ka kawai ka zo ka dawo mutane adda ya ce a to kaza kaza ta ce da abincin ka tayin kana ci ka ci kawai ni ka ta da ka bata min bacci ya ce ga kaji na kawo ta ce a je can ita ko mama ya kai mata rogo kuma tana ta godiya za a gane ƙarya sai an je lahira mutum zai gane ƙarya shi mu dai mun karanta nan mutum zai je ma gaban mahaifiyarsa saboda yadda yake girmama ta ranan sai yayi zazzabi a ganshi yana zazzabi a rana a tambaya me yasa a ce ya je yayi aran gama da mamansa ne ya je ya gano mamansa ne so yana tsoro ko yayi mata ko akwai wani abu da take so ta kasa faɗi masa ko akwai wata kalma da ya faɗi mata mara daɗi yanzu yana jin tsoro ko ya je yau ya samo zunubi ne dalilin wannan ya saba ma Allah wani in ya je ya dawo kamar tsuntsu ya jike za a gan shi ranar baya jin nishadi saboda yana tsoron ko ya je ya yi mata ba daidai ba kawo amma auna mu ka gani to da ka ranar za a zo kowa ya faɗi wannan ma ta faɗi waɗannan alaƙan amma mutum ya ce ba zai iya ba da lada ko ɗaya ba inna wa'ada Allah haqqun kuma ku sani wannan magana ba wasa bace alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada ku bari wani mai rudi game da Allah ya ruɗe ku indama ya mutu ai ibnu adam ay yusabu bi musibataini lokacin tun da dan adam zai bar wannan gidan na duniya ana hada shi zai fuskanci musiba guda biyu al'ula annahu yatruku malahu kullahu musiba ta farko mutum yau ya tara kudinsa wani ma ba Allah kada ya san kai wani ko shi bai san iyaka kudin shi ba dan bai iya zama lokaci ɗaya ya lissafo su to da kaddararsa da dukiyarsa da komai nashi ma da ranar da zai mutu sai ya tuno irin abin da ya mallaka kuma yau gashi zai tafi ya bashi kuma bai komi ba kudi wannan da muka yi maganar littafi ba har littafi bi muka karanta ga wannan ga wancan da muka karanta utruk asaran qabla rahil ka bar wani gurbi kafin ka mutu amma wani duk iya bayanin da za ka yi masa ka gama iya bayaninka yadda ka san kana hura wusul haka yake jin magana nan ba zai dauka ba sai ranar da zai muke fara nadama ga wannan yanzu duk wasiyar da yake yi shine mutum ya yi kokari ya ban makansa wani abu kafin mutuwa ta zo amma mutum ba zai ji ba sai ranar da mutuwa ta zo ku duba da makaranta cikin ala'ayi halin ta mutu mai zinariyan nan mai tarin zinariya shi da ya kalli cewa yanzu fa duk dukiyar nan da ya sha wahala tara ta zai yi ya ya tara ta kuma zai tafi ya bar sai ce wallahi shi ba zai bar dukiyar nan ba ba zai bar mu wani ba sai ya sa zinariya ce aka samo masa man gyada ya rinka tsomawa ciki yana hadewa ya rinka tsomawa ciki yana hadewa kuma kafin ya gama hadewa ya mutu ka ji shi wannan babban mugu wai shi da muguntar shi ya ce yanzu ya mutu ya ban ma wani gadon dukiyar nan shi bai yi komi ba bai aje nan nan din ma bai ci ba bai yi aikin lahira ba ya ce to shi shawara tun da zinariya gare bari ya nemo man gyada ya dinga tsomawa yana haɗewa kuma kafin ya gama haɗe sai ya mutu ba dai ya barta ba eh ya dai bari ko yana so ko bai so kuma ma ma a shari'a ma ai mai muktasa da ya magana akwai lokacin sa wani ya hada dukiyar shi ma na da zinariya ya haɗiye aka zo aka ce to ai wannan ya zo mutuwa amma ya hada zinariya ce ya za a yi ya ce ai to dukiyar ba tashi ba ce ai daga lokacin da ka zo mutuwa dukiya ta koma ba taka ba ta magada ce to tunda ko ya haɗiye kayan wasu a barka cikin a fito da kayan a rufe shi haka nan haka akai kuma wasu suka ce to an ce ka a taba mutum in ya riga ya mutu kada a taba jikinsa kada a yi masa kaza ya ce eh wannan ya ɗebi kayan mutane tun da ya ɗebi kayan mutane ba za a rufe shi da kayan mutane ba a farka cikin a ɗebo aka farka aka ɗebo kuɗinsa da ya haɗe to ya rabu da kansa da shi dai ya rabu da su dai in yana so ya riƙe abin shi amma da ya haɗe su aka zo aka tambayi mai muktasar khalil aka ce ya za a yi mutum ya zo mutuwa amma saboda kada a gadai ya haɗa zinariyar da ya ce ya ce a fasa cikin ai yanzu tun da ya riga ya zo ya ga ya zo mutuwa ya zama lokacin tahzib lokacin ya zama mushrik abin nan na mutuwa ai shi kenan dukiya ta koma ba tashi ba to tun da ya ɗebi kayan mutane a fasa cikin shi a ɗebo musiba ta ɗaya kenan in mutum bai komi ba duk da ya zo mutuwa babban masifar da za ta same shi ga dukiya ya tara kuma zai mutu ya batta wasaniya ita ce ta fi muni annahu yus'alu an malihi kullihi dukiyar nan gaba ɗaya kuma zai je a tambaye shi ya mutu ya bar ma magada magada su kwasa su more shi kuma ya je kwandala bayan kwandala sai yayi ma Allah bayanin yadda ya samo ta da yadda ya kashe ku kalli wani da ake cewa majnun ku ji yadda ya kwatanta duniya shi cikin wannan ukala majani da aka yi magana a sunan shi Abu Atawa Sa'id al-Majnun al-Mulaqqab bi Sa'dun ake ce masa shi wannan yayi baitoci da yawa game da duniya ana ganin sa kamar mahaukaci aka zo farko inda zaka gane waɗanda ake gani mu abun nan dinnan roƙon ruwa fa aka zo aka gaishe ga mutane za su roƙon ruwa ya ce ina za ku suka ce za su je roƙon ruwa sai masa tambaya ya ce za ku je roƙon ruwa ne bi kulubin samawiya an bi kulubin hawiya za ku je da zukata ne irin zukata irin na bayan Allah na sama na kirki koko da zukata waɗanda suke tababbu ba su komai ba shi mai ba da ansa ya ce duk kulubin samawiya ya ce a za mu je ne da zukata irin na kirki waɗanda suka abin nan ya ce kada fa ka ɓoye man komi fa innan naqida basiran basirun ya ce wanda kake magana da shi mai hankali ne ku ne kuke gani na maukaci amma wanda kake magana da shi mai basira ne ya ce to a bari dai kada ba littafin za mu karanta ba sai ya ce to sai ƙarshe ma sai suka ce yanzu ma abin da muke so kai ba da roƙon mana ruwan roƙon mana ruwan kai to ku ji baitocin da yayi na roƙon wannan kawai lafafa ce ku dan dauka ku ji wanda ake gani yace ayaman kullama nudiya ajaba wa man bi jalalihi yanshi'u sahaba wa ya man kallama sadiqa Musa kalaman thumma alhamahu aljawaba wa ya man radda yusufa ba'da durrin ala man kana yantahibu intihaba wa ya man khassa ahmada bisafa'in وأعطاه الرسالة والكتابة يتي أسقنا haka ya faɗi kawai da ya tashi ya ce ya man kallama ya man kullama nudiya ajaba ya wanda duk sadda aka kira shi yake ansawa wa ya man bi jalalihi yanshi'u sahaba ya wanda da girmansa yake halitta gizagizai wa ya man kallama siddiqa musa ya wanda ya magana da annabi musa baki da baki ya masa magana kalaman ya magana da shi magana summa alhamahul jawaba in ba ka ba annabi musa zai iya ba allah amsa yace da ya sa yayi magana da annabi musa shi kuma ya cusa ma annabi musa amsar da zai ba allah aka ce ma tilka bi yaminika ya Musa sai an ko in ba haka ba da mutuwa zai da Allah bai so shi da daukar wannan maganan ba ba yadda za ya dan adam ya dauki magana Allah ma sai in Allah ya so in ba haka ba zai yi ba yace wa ma wa ya man radda yusuf ba'da durr ya man wanda ya dauko ya daga ya dawo da annabi yusuf cikin yan uwansa bayan matsatsi da ya shiga alaman kana yantahibu kita ko in hitaba yace wannan ba yantahibu intihaba akan wanda da suna ta kuka ana da ana kuka yanzu ana abin nan yanzu gashi nan an zabo shi kuma ya zo ya zama wanda suka yi shi yayi kuka da yanzu kuma mutane suka zo suka ga yaya dan uwan nan da suka yi abin nan dinsa wa ya man khassa ahmad bi istifa'in ya wanda ya zabi annabi sallallahu alaihi wa sallam da zabe wanda ba kamar shi wa atahu risalata wal kitaba ya bashi sakon manzanci ya bashi littafi sai ya ce kawai aske na yi mana ruwa hawa sai hadari sai ruwa jizar da doguwa ce amma nan yanzu abin da nake so shi din ne dai ya sifanta duniya yake cewa ga yadda yi wannan shine kawai ya ce ya khatibar duniya ila nafsiha inna laha fi kulli yawmin khalil ma aqabaha ad-dunya li khuttabiha taqtuluhum amdan qatilan qatil تستنخه البعل وقد وطنت في موضع آخر منه البديل تزود للموت زادا فقد نادى مناديه الرحيل الرحيل shi wannan da ake gani kuma abun nan ne hasali ma shi din har sai da wani ya zo ya gano ta abun nan ne wata rana ya gan shi a cikin daji cikin rana yana jin dumi yana motsa a cikin rana sai al'aurar ta dan fito haka sai ce mai riba dai al'aura kai jahili ya ce ta ya ce to amma ai kai ba ba irin ta gare ka ba wataƙila mata ka ta fito wari ya masa magana sai wata rana ana nan kuma bayan an ɗauki lokaci wannan da ya masa magana sai shi kuma ya gaishe a cikin kasuwa yana tafiya yana cin rumen ya kamar yanzu yana cin tuffa kamar da ce ka gaishe yana cin apple ko yana cin kankana ai mai da mai mutunci da ba da za ka gaishe a kasuwa yana yawo yana sha rake ko yana tafiya bakin hanya an yanka mai kankana yana tsayawa da hurhura za ga mutum ya tsaya bakin hanya ana yanka mai kankana yana- ya juyo wani ma dan hauka sai ya juyo ma ya kallo inda mutanen ke wucewa ita gatsa ita gatsa kankana mai mutunci ko gaban mai tsire ka je abinda malaman tarbiyya suka koya mana ka je ka ce mai tsire ba ni na kaza sai ka koma gefe ba ka zo kai tsaye gaban mai tsiren ba duk wanda ya wuce ya ganka ga katan tsaye gaban mai tsire balle yanzu a irin wannan zamanin da wawanci wani ma sai dauko kwazo ni yanzu yadda na dauki irin yanda abin nan kaga yanzu ina tafiya akan hanya irin gefe ko da irin matan nan masu yawan keka sai sun ganka kawai sai ma salamu alaikum da Allah taimako nike ne ni ba na masu ko kallon su ba na yi wucewa ta nike in banza da su in zan bada taimakon na san inda zan bada amma ka zo yanzu kana wucewa a hanya wata mace ta kare ka ta dai ba magana har ga ka ka dauko abu ka mika mata wani ya dauke ka hoto in ka- hoton nan ka san ya kai ka san ya abin da za ta yi ina ruwan shi da cewa bara ta yi dama yana so ya tuna mutunci so naka ka kiyaye zamani na juyawa kai ma kana juyawa da naka tunanin bera a ce ma har ya gano shi ma zamani ya juya shi ma zai canza dabara amma kai dan adam a ce baka canza dabara ba alama ce ta wawanci balle yanzu wannan wayoyin da za su iya dauko ka daga nan daga nan zuwa gondo sai su dauko wutar ka ko ba ka bane malam nura an yi wata ko bai dauka daga nesa kai uzuwan kai kana da dan bututun kai shiru kawai ga ba so da za mu ira da kai ko kai kanka sun ɗauko ka to to kai sa'a da ta yadda kai sa'a to kaji ya ce to kun ji abin da na faɗa ko ka gani ban gani amma na ga na to to kaji ya ce ya ce tambaye shi sai wata mata ta zo ta tsaya ta tambaye shi na ne layin wani ya tsaya ya dai mata kwatance ashe wata ta buɗe window ko ta ɗauko hoton shi ta window to irin wannan to yanzu to wannan kenan mun taba zuwa Kano wata rana da wasu mutane mun je wani tagul sai kawai aka sauka kaga wani an sauka bai tsaya lu kawai muna sauka malam sai wasu suka ce a nemo buta a nemo buta suna jin bukari suka yi ta shiga wani lungu suna bukari ina tsaye ina kallo malam sai na ga wata yarinya wata wata kawai ta bude window daga gidan sama ita kuma masu bukarin nan take kallo na nuna mu nace kaga yanzu wancan duba ta abu da wando tana da kallon mutane yace kuma wallahi amarya ce kwanan nan ma ka auta ni da naga tana ta yi kawai sai ne mata kan da take wani ne mata da da ta gani sai daga ta yi wo ta rufe windon amma da tana ta kallon masu fitsarin nan to yanzu inda yanzu ne dauko su za ta yi da waya da dauko su za ta yi a waya kawai sai ganka a facebook kawai wani karasa yadda aka kai wannan fitsarin kaga wannan ai fitsari yayi musu ganka duk duniya sai kowa ya ganka ga katsaye wani wuri so ko ba ko ba ma ana maganar shari'a ba ka zama mai mai akhlaq dan ka tsare mutuncin ka shi ma babban abu ne in dai junin ka yanzu kai ta cin abu a bakin hanya ko duk abin da ka samu ka rataya ko ka shiga nan ka shiga ka shiga ka shiga nan wallahi sai ka ga hoton ka a wani wuri ka rasa yadda ake shi yasa zaka gani yanzu malamai da suka yi maganar walima sai aka ce ka- in an gayyace ka walima ka samu ka je in baka tsoron wata mafsada amma in kana tsoron mafsada kakkaje shi yafi ma sau da yanzu kana iya zuwa wajen mali- walima a tara ma abinci a gaban ka kim kai kuma baka gane ba wataƙila ma har kai gaho ne ka ɗebo a leda ka taho ana ta ɗaukar ka hoto ga kanan ka ci har ka ɗebo daidai ne a rika nuna ka haka ko kuma ka ɗauki kawai cinye kaza kana yaga haka wani na ɗaukar ka hoto daga wani wuri baka sani ba sai an gama kawai wata rana ka ganka an nuno ka ana ta walima ta yi kyau hadda su malam manta wane wane duk ga sunan hazali ma ga sunan lokacin an ajiye suna gafa abinci an nuno ka zuwa kana jan kaza to wannan dai shi maukaci wannan da ake cewa maukaci yayi magana to sai ya ga wannan abokin nashi yana cin rumman a kasuwa sai ya ja mai kunne yace to yau ne aka gane wane ne maukaci ko waye jahili wancan koko wannan mai cin abinci a kasuwa dole daga nan yayi shuru yace da to shi da ya bada ya bada abu da dinsa to amma dai ba shi muke karanta ba kada ya tsaya da mu shi dai yace ya khatibat dunya ila nafsiha ya wanda ke neman duniya aure inna laha fi kulli yawmin khalil ka sani ita duniya kullun tana da masoyi ba ta da masoyi daya kullun dauka take da ajewa shi yasa ka ji ba wuce ce duniya mai dauka da ajewa ta dauko wannan tayar in ta dauko wannan da safe kafin yamma ta yadda shi ta dau wani yace ma aqabahu dunya bi khutariha yace kai me ya kai munin duniya amma fa ga masu neman ta taqtuluhum amdan qatilan qatil tana kashe su da gangan ta kashe wannan ta kashe wannan ta kashe wannan ta kashe wannan tustankahu tustankihu al-ba'la za ta auri wani miji ta neme ta aure ta ce tana son ka aure wa qad wattana fi mawdi'in akhar minhu al-badi alhali ta boye wani musaya a daki kamar yanzu kai ne a ce baka ka auro mata tana son ka kai kana tunanin tana son ka ashe miji kuri ne in kai ka tafi tana da mijin rana kai mijin dare ne wancan mijin rana ya zaka ga wannan mata da rana in baka nan tana da mijinta na dare maza biyu gare ta kuma ka zo ka gano ku ci gaba da aure maza kai mijin rana ne ita kuma tana da mijin dare in ka tafi ta zo da in baka gari tana da mijinta na dare to yanzu kai na san dai mutum ba wanda zai zo ya ja ka yadda to haka duniya ita take maza biyu gare ta tana auren ka amma tana da wani mijin a boye yace inni la muhtarrun ai take cewa wa inni la muktarrun wa innal bila ya'mal fi nafsi qalilan qalil tace ni mai ruda ce wa innal bila ya'mal fi nafsi kuma zanna daddagawa karar da mutane yana ne yana aiki a kaina kadan kadan zan magani zan maganin kowa yace tazawwad lil mauti zadan kayi kokari kayi guzuri dan saboda mutuwa kayi guzuri kafin nan faqad nada munadi mai kira zuwa ga mutuwan nan wanda ke yana cewa ar-rahil ar-rahil yace lokaci yayi fa ku taso ku taho ku taho ku taho shi wannan magana kamar yanzu kai da an yi tafiya wuri mai nisa kuma wuri mai wuya hanya ana ce maka tafiya tafiya kai kuma baka yada baka taso ba ai kaga kai banna fa ya zaujati wa abna'i dan haka ya matata da ƴaƴana wa min wa man sayarithuni da wanda zai gaje ni min ba'di ha ana za wa qad asbatu ala firash maut yau dai gani nan tuna da yadda muka rayu amma yau gani nan akan tabarman mutuwa wa ba'da lahzatin sayanqatu amali bayan dan lokaci kadan duk wani aiki nawa ya kare duk abin da nayi ya kare Allahumma illa min umurin thalath Allah sai dai al'amura uku kawai su nake fatan su ci gaba lima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu saboda abin da aka ruwaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce idza mata al-insan idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min salat salat aikin sa ya yanke gaba daya sai dai guda uku kawai duk abin da mutum ya mallaka ya tana da ranan da ya mutu to abin nan ya yanke saura abu uku illa min sadaqatin jariya sai wata sadaka da yayi mai gudana wannan shi yasa kuke gani muna jawo hankalin yan uwa kuma alhamdulillah gaskiya wasu sun ansa kiran nan sosai suna tai ana tai kokari Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ba za mu faɗi yadda aka samu bane sai sati kamar yadda muka alkawari za mu sa malam Abubakar insha Allah za a yi bayanin duka ana gadawa yanzu mutane na ta za kuɗi kuma hadda ma babban abin da ma ya fi ya ƙara jaman hankali malam wasu ba daga nan kasan ba wani daga Ghana shi har ya ma biya duka na satin da aka ce daga Ghana sau da suna ta kira kuma suna abin nan ba fatar da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah ya sa shi fi mizani hasanatikum wannan abu babba ne abun kawai hankalin mutum yana tashi ne daga wani wuri wani zai ji kira wani kuma yana kusa da kai kuma bai ji ba ka kira shi so dubu yana jin kaman kana hura masa wuce amma ba abun mamaki bane saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka fi fada da shi a lokacin da yake kira akwai dangin shi na jini na kusa kusa wasu ko suka tawo daga wata uwa duniya su kuma suka zo suka ansa suka tafi ma suka kira ku duba yadda ajin su mama suka yi kokari da irin su tufai suka yi dukkan su irin waɗannan ko masu abu huraira da suka tawo ai duk daga wani wuri suka tawo ka dubi salmanul farisi ka dubi duniyar da ya taho dan gata ne dan gidan mulki dan gidan kaza ya taho amma shi shiriya yake nema daga abun nan ya kozo ya samu tunda salmanu sai da ya samu darajar ta wasu da yawa ba samu ba saboda kowa yana cewa shi dan wane ne dan wane ne aka ce salmanu shi ibnul islam sannan aka ƙara cewa salmanu min ahlil baiti ai daraja ta kai kashi to saboda haka bin Allah shine babban abun nan dinsa amma sai Allah ya so saboda haka mu ba ma mamaki wanda ya bayar wani lokaci shi muke tunanin abun nan dinsa amma wanda bai bayar ba ba ma mamaki dama dama mun san amrun mumkin ne domin in Allah bai so mutum ba ba yadda za a yi amfani da shi wajen gina addini abadan ko shi ne yafi kowa kudi a duniyar nan wallahi ba zai iya ba saboda haka wannan dama sadakar da tafi aka ce sadaka wadda za ka bada kana da lafiyarka ko kuma aka ce juhudul muqilli ko kokarin mai kaɗan ke kokari ba karamin abu bane abin da dai muke so mu sanar abu ne sananne ran da mutum ya riga ya mutu komi nashi ya ƙare rigakka ma rigakka in ba ya sa ba sai faɗa kanta domin zai yi kana da wata rigai sosai wani na so cikin magadan wani na so cikin magadan wani na so don haka yanzu za a sai an yi ƙuri'a har mai muktasar magana ya yi rigar da kake sawa kana ta sallah sai kai wasiya yanzu in ka zo ka mutu a sama ita sannan a sama lifafa don ta ma shaida shin a sama kai tsaye ko sai in ka yi wasiya ko ko sai magada sun yarda ya ce khilafu rigarka don zai iya yiwa wani ita yake so ma sau da haka mutum ya yi kafin wancan lokacin sadaka jariya mai gudana in ka gina wani abu ko ka aje ka mutu ya ta tafiya kuma yanzu yaron nan da ne maku magana kwanaki wani matashin nan sunan mu dai da shi sunan shi Usman wanda nace an mai aikin nan yazo yayi wasiya ce ba zai tashi ba amma ga abin da yake so a yi masa ɗazun nan suka zo suka sai masa littafin nan nuniyan nan da na gaya muku nace zan musu sun zo ɗazu sun sai masa nuniyan kuma suka ce a bada ta inda yake abin nan nace zubar ta nan na san wanda zan ba insha Allah zai yi abin da ya tantance da ita tana nan ɗazu ɗazun nan har na ba wanda zan ba din kuma kuma tun daga nan abin da zai nuna ma abin nan ina miƙa masa na ce to ka ji fa matsayin littafin nan so ake kai amfani da littafin farko ya ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ka ɗauka ko iya nan kaɗai tsaya in Allah ya anshi wannan yaya aw ilmin yuntafa bihi ko ilimin da za a yi amfani da shi ya zama ka karantar koyar kakka ɗauki abin sai ka yi babba ko alifun ne ka koya ma wani wannan abun babba ne tunda nan muka faɗi daga cikin magabata wani ya ce shi wanda ya koya masa alifun ya sallama kai shi zuwa gare shi in ya ga dama ya kai shi kasuwa ya sayar in ya ga dama duk ma abin da zai da shi yayi to ya wanda ya koya masa sura aka ce kada ka bari wani ya riga ka ma wajen koyar da wani suratul fatiha ko ɗa ne in mace ce musamman mata ma su ya kamata su zan wannan ki sauri kada wani ya riga ki koya ma ɗanki fatiha sadda ya fara magana ko ta fara magana ke ki fara koya mata la ilaha illallah allahu rabbi la uridu siwahu sannan kalmar shahada muhammadur rasulullah ya saba ya ji a bakin ki ya saba a wurin ki in ya iya magana sosai koya masa suratul fatiha in ya fara magana sosai kafin a sashi islamiyya koya mashi zababbin surorin nan suratu yasin suratu waqi'a suratu tabara ga sunan azazzaba falaki da nadiya iya su daga bakin uwa an yi babba sa'a amma in ya zama na ke wata gwangwani ce wata kwando baki ya komi ba ko shi baban shi ma wani kwando wani bokiti shi fanke ke fanka sau ƴaƴa ko sai dai cincin a koya masa wannan walajin salihin ya da'u lahu saboda haka sai ko a samu awwalajin salih ko ko mutum ya samu ɗa ko ɗiya in an ce walad ismul jinsi ne sunan jinsi ne zai iya zama namiji zai iya zama mace babba a wajen haihuwa kada ka ce ka fi son namiji ko ka fi son dukkan wanda Allah ya ba fatar ka Allah ya bada mai albarka wanda zai zo ‘ya'ya mata ma da aka jinjina ma mutum wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata biyu ko guda uku ya yi masu tarbiyya har suka yi aure lafiya lau aka ce sun zama katanga gare shi wajen shiga wuta so da haka in akwai wani abu ma ai matan ne kada ka ce wai a'a a'a a'a abinda kai kake so ba ta kake jira ya zo ma wani abu fatar da kake yi ya zama ɗanka mai tausanka kana raye ne ma addu'a bayan ka mutu ne ma addu'a shine kololuwa abu ba wai ya zo ya biya ka hidiman da kai masa ba ko kuma wani abu ya da'ula farraja arraja saboda haka kwaɗayi ina jawo hankalinku an tahrisu ba da mauti ala isa li thawabi hadhihi salat yace ni abin da nake fata fatar da nake yi ku yi kwaɗayi wajen bayan na mutu in samu ladan waɗannan abubuwan guda uku ilayya ma al-ikhlasi fatar da nake in samu ladan waɗannan abubuwan su zo wuri na tare da ikhlasi lillah fiha haythu innani sa'akunu fi amasil haja ila rahmati rabbi domin lokacin da mutum ya riga ya bar wannan gidan ba abin da yafi bukata irin Allah ya masa rahama to idan ka samu waɗannan suna nan ko za ka samu rahaman nan bi idinillah wa ha ana za qad faraqtul haya gashi nan yanzu na rabu da rayuwa bi su'udi ruhi na gare na na hawa sama yanzu na kusa tafiya wallati yajibu an tatayaqqanu min khurujiha ay thumma taqumu ay bi taqmid aynayya wa tagfiyati wa tawjihi ila al-qibla wanda yanzu babban abin da nake so ku yi man yanzu bayan waɗancan maganganu har in na cika to babban abin da za ku yi man ku tabbatar na cika din sannan kuma ku rufe man idanu sannan ku juyar da ni in kalli alƙibla hiya duniya ta ƙulu bi mil'i fiha hidari hidari min batshi wa fataki fala yaghururkum minni minni ibtisamun faƙauli mudhikum wal fi'lu mubki yace ku sani dai ita duniya ku ji fa na ta faɗin wannan magana yau gashi nan ka gani da kanka hiya duniya ita duniya ga ta nan ita ce take faɗi bimil ifiha cike da bakinta take magana ta ne mana gargaɗi takan cika bakinta ta faɗi magana gaske ta ce hazari hazari ka shedin ku da ni ka shedin ku da ni ina maku ka shedi ka ku saki jiki da ni har ka ganta yaya izawi gaji ta ita ce take cewa hazari hazari ka shedin ku da ni ku kiyaye ni fa inna batashi wa fataki ai ni hazari hazari min batashi ko wa fataki ku kiyaye ni wallahi ku kiyaye damkata radda na damci mutum da ran da ne fata-fata da shi in ya shiga cikin ƙasa ran nan zai sha mamaki komi naka idanunka wane ne naka kyawu wannan na sha faɗin maganar nan musamman ga 'yan umu mata za ka ga wannan ta ci awa ɗaya tana kwalliya a gaban madubi amma ba ta iya cin minti goma sai sallar nafila ta duha raka bi ko raka abu ya hasara ta ya wa ya asafa ahin li qaumin la yafhamu akwai muni akwai bakin ciki ga mutanen da kullum ana masu magana ba sa gane raka'a biyu a lokacin hanti tana sa mutum ya samu darajar da Allah kada ya sanya ka ta kudi ba aka ce an ce mana gabobin mu 360 kullum mu sadaka a matsayin kowace gaba wani mai kudi ne zai iya wannan gaba 360 amma idan mutum lokacin hanti yayi sallah raka'a biyu to yayi waɗannan za a sa mai biya yayi sadaka da waɗannan gabobin kudi ba bayan sallah asuba nan muka karanta idan mutum ya zauna bayan sallah asuba ya dinga askar yana askar har rana ta hudo yanzu rana kan fito kamar wajen karfe shida da minti sha tara ko idan ta fito mutum ya ƙara minti goma ko minti sha biyar bin ba zai ce goma ma sun isa ƙara minti sha biyar minti bin ba goma ma ya ce bayan na ƙara kenan dan nawa shida da minti ashirin da hudu ko mutum ya kai haka nan ya tashi bayan nan ya sallah raka biyu za a ba shi lada kamar ya yi hajji da umra manzon Allah ya ce tammatan tammatan tammatan sai dai maimaita su uku amma ka faɗi wannan maganar so dubu kuma mutane su saba so dubu wani bai taba ba tun da yake za ga mutum da kurkura amma ba hankali kuma ba abin da yake wani ma sai koma wajen masallacin su ta labari da wani har lokacin yayi suna da suna labari kuma inda ya ga zai samu kuɗi ne ya samu ya sammako ya je wurin wataƙila ma ba aikin fala ya gururkum min niftisamun kada wai murmushi na ya rude ku inji duniya tace wallahi ka ku bana ga maku murmushi murmushi ku ya rude ku fa qawli mudhikun tace magana ta mai sa dariya ce za ku ga ina maku dariya wal failu mubki amma in na fara aiki za ku kuka za ku ga ina maku dariya amma in na kai ku lungu sai na sa kowa kuka radda na bari na ga mutun ya saki jiki sai na sa sai na yi kuka ina gurin ƙara wannan baitin sai a tsaya can sabon magana ne هي الدار ما الأنفاس فيها لها هي الدار ما الأنفاس فيها إلا نهائب لديها وما الأجسام إلا أطائر إذا أحسنت يوما أطاعت دحى غد وإيسانها سيف على الناس باتر تربي الفتى حتى إذا تم أمره دحته كما رب البهيمة جازر كثيرة ألوان الوداد ملية بأن يتوقاها الفقرين المعاشر فإن تكن الأيام فرقه فرقت بيننا فكل امرئ يوما إلى الناس سائر to sai mu tsaya nan ila nasi menene ma ila Allah kai wa kullu mri'in yawman ila Allah sa'iru tace hiya daru wannan ita ce gidan ita ce gidan nan ita ce gida mal anfasu fiha illa nahaibu yace rayuka ba za su kasance a wannan gidan ba face wata rana dole sai an kwace su abun kwacewa ne rayuka wata rana gida ne wanda ake zama wanda rayuka wata rana ko kana so ko baka so sai an kwace su yace ladai hal ajsamu yace ladaiha wato nahaibul ladaiha shi wannan ladaiha a dai ke da wancan nan abun nan din wato face rayuka a gabanta wannan gidan duniyan nan wani gida ce wanda rayuka ba komai bane a wurin ta face abun kwacewa ne wa mal ajsamu illa aqairu yace jikunkuna ba komai bane face za su koma wata rana a buru dudugagge wanda zai kawai narki kawai ga shi dan ya koma wani ba komai a jiki dorangwal da zai jiki ya koma wani lokaci kawai ya koma skeleton ba komai a jiki ya koma babu idza asana yawman afa abduha gadi yace idan duniya ta kyautata ma yau to gobe da sassafe bata ba rai zafi ango da amarya wata ran sai sun yi fada to ba ma wannan ba yau so nawa aka kwana ana buki gobe a waye gari wani ya mutu a gidan wata ran ma ba a gaba bukin ba wani sai ya mutu wata ran ba a gaba bukin ba wani ya hadari so nawa zaka ta gani ko ran nan sai da aka nuna wani a Facebook gashi da amarya amma kwana nawa sun zo sun yi hadari sun mutu duka so nawa to wannan ma wata kila in an mutu ma gaba ɗaya wata kila ka ce abin nan waje ɗaya zai mutu ya bar ɗayan wannan haduwar da aka yi ta kare kenan kuma gashi wata kila bai komai ba sai zaba Allah to da haka duniya ita ce wadda za ta iya faranta ma rai yanzu da daddare gobe ta bakanta ma ko da safen na a ganka kana murna da yamma ka koma kuka innahu huwa ada haka wa abaka Allah shi ke sa dariya ya sa kuka yanzu nan sai a sa mai dariya kuka ko a sa mai kuka dariya yanzu yanzu fa isanuha na haka ki duniya dan kaga ta kyautata maka ha saifun alan nasi batiru wato saifun batiru ne alan nasi kamar takobi ne da aka zare daga kube in kaga duniya tana kyautata ma izawi takobi ne ta zare ta sa daidai wuyanka kana tana jira ka saki jiki ta baka fau dan kaga duniya tana sa kana ta murna kana ta murna kakka bari ta rude ka ta zare takobi tana jira ka juya baya ta gama maki ya ka gani Allah nura ya ka gani ka saki jiki da wannan ta nema dariya ta nema dariya baka san ta zada takobi ba tana jira ka juya baya sai dai ka ji kanka kawai kasa takobi gare ta ga yama jini na wuce shine batir wanda in ya zo yanka baya gardama duk abin da ya tsara wucewa yake da shi shine ga yama jini na wuce to duniya kaman takobi ne mai ga yama jini na wuce da ka yadda ta rufe ka kasa ki jiki jiki kana sakin jikin nan za ta yi ma kifa ɗaya za ta yi ma yanka ɗaya za ta yi ma sai dai wani ba kai ba to daga kullum da kaji ta ta yi bauta Allah da kaji ta ta yi ma wani abu yi bauta Allah da ka ko koshi kai kakka bari ya tafi haka nan sai sa ibnu qayyim ya ce idan kai koshi ka ci sosai yi tafiya kai taku ko hamsin ne ka taka ka saki di in ko ba haka ba ya ce kai sallah raka biyu ce ni sallah raka biyu ya fi min wani wani za ka ji an ce azibu ta'amakum bi dhikrillah duk da an yi ta magana kan wannan ku narkar da abincin ku da ambaton Allah in ka ci ka koshi kokari ka ambaci Allah ko tasbihi ko biyu ne ko ɗaya ne ma kai kai karanci dai ka ci alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min almuslimin ka faɗi wannan wannan zai kankare ma zunubai ka samu babban ba abin da Allah yake so in ya ciyar da kai ya tayar da kai kamar sadda zaka ci ka ambace shi sunan shi yanzu ka ci kuma ka ambace sunan shi ka gode to kai wannan ko shi kadai saboda ita kyautata wata takobi ne zare to rabbil fata tana lallashin mutum matashi duniya za ta rika lallasan mutum hatta idza tamma amruhu har sai lokacin da al'amarinsa ya saki jiki da ita ya hankalin shi ya karkata ya girma ciki hankalinsa ya yaudara da hatu sai ta faɗo masa sadda bai tsammani sai ta yaudare shi kama rabbal bahimata jaziru kamar yadda ka san mahauci yake tattali yake yake lallatar rago yanzu mahauci sai ya lallatar rago yana sa masa abinci nan ya samo dawa ya samo hoge ya samo kaza ya ce kulkul ya turke shi yayi kulkul ba wayo yayi masa ba me yake so yayi da yake ciyar da shi yayi mai yayi kitse sai wata rana kawai a ga kama shi ya kwantar ya girba masa wuka kamar haka duniya take mana za ta lallace ka ta lallace ka ta lallace ka sai ka saki jiki to sai ta mai da kai kamar yadda mahauci yake marago ko ke mutunkiya ko ke madaisa ne ko dabbobi ko musamman ma shi kamar yadda ake lallashin dabbar da aka turke haka duniya take lallashin mutum sai ya saki jiki malam sai ta baka kasiratul alwani ita duniya kalarta da yawa ba kai saka gano iyakar kalolinta ba takan zo ma wani da farin kala takan zo ma wani da farin kala takan zo to mama hausa ma su ta suka ba fa ma duniya wai kadai ba mace ma da ke cikin duniya suka ce mace ma kala uku gare ta mace tana da kala uku suka ce kalan farko zane guda uku gare ta akwai fari akwai ja akwai baki sadda ake neman aure kullum sai ta mu'amala da kai da farin zane komi fasfas magana fasfas lafiya lau ladabi ko menene fasfas fasfas idan aka sa ranar buki sai ta fara daga tsayen zadan dan jan na lekowa an ce komi la ta ce sai fa an man kaza sai fa an yi kaza in ba yi kaza ba ka ce ka yi kaza in ba ka yi ba ta yi gushi kai ta waya ta ki dauka kai ta kaza ta dole kai ji ka ji tsoro ka ce kai dole ba yi wata abin da ta ce eh ayi a ranar da ta shigo gida ta kwanta farin ta kwanta sai ka ganta da bakin zanen to shine asalin kallanta a haka za ku zauna in ba mai hakuri cikin ku kwana kaɗan sai a ga an fito da bakin zane to mace ma kenan wannan mace ma da aka ji tsoro an ce ga ta nan ita ma zane kala uku sifar ta kala uku to ita duk wadda kuwa ke ce ba saboda haka duniya za ta alwanin ce tana da launi kaza kaza ba kai saka gano kalar ta ba in sai ma wancan kalar tana da dubu wanda baka sani ba hakka mutu kuma radda ka mutu ma sai ta fito da wani kalar to baka iya gano kalar ta wanda Allah ya ce maka shine ya ce to ni ba ruwana da kala an ga ma yanda zan fatar da kalar nan shine ni in koma in kankana abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah ya ce to ko da wani kala za ta zo annabi ya bada magani ko da wani kala za ta zo Allah ya baka maganin kala amma irin kalolinta baka yi saka san yawan su ba amma ta aka baka ki aka baka makulli gida in baka san kofofin ba amma ba kofar da zaka shiga sai ka gano kofofin duka amma ka zo da makullin da in ka buɗe zaka shige cikin na rubuta da sauran kofofin ya dan fito to makaminta kawai shine ka rike abinda Allah ya ce ka rike abinda manzon Allah ya ce duk ta kalan da ka bullo an bada maganin ta dan shi shi mai duniya ya san kalanta ya san iyakar kalolinta wanda ya aiko ya zo ya mana gargadi da ita an gaya mai kalolin kuma ya gaya mana shi yasa zaka ji wani ya ce duniya hulwa khudra aha bai zaki ce mai kaloli ce ban sha ai kaga sai ga mana yadda za a yi mata to saboda haka ambaton Allah da koma zuwa ga Allah shi kadai ne maganin da in ba ka ba wanda zai iya gano irin kalarta kasiratu alwanil widadi tana ga tana nuna maka nau'in so kala kala daban-daban maliyatun cike take da waɗannan kalolin bi an yatawaqqaha alqarinul mu'ashiru saboda mai hankali wanda ya tantance abun nan shi sai ya rika takatsantsan da ita ya rika lura fa in takun fa in takunil ayyamu ko farraqat bainana idan har ya kasance kwanaki sun kai sun raba mutum da ka gano in kai mai hankali ka rike abubuwan da ya kamata to in ma kwanaki ya kai ga yau sun sa an raba mu da ita mun rabu da ita wa kullum ri'in yawman ila Allah sa'ir to ai kowa wurin Allah zai koma wata rana to da kada ka damu tunda kowa dan ma ka tafi ka bar wani ko wani na so ka mutu ka tafi daga ciki ka bar wannan gidan to ka bar gidan din ka tafi kai dai ka tafi kana bin Allah shi ma wata rana dole ya tafi in ma kwanaki sun sa yau wannan ya tafi gobe ana nan ana nan wanda ke son ka tafi ma za ku haɗu ka ce ai kai ma ka zo kana dauka kai ba ka zuwa ina an zo to kuma ba gashi ma har ma in aka zo mun karanta da ku wanda ya kirki idan mutum ya yi kirki waɗanda suka mutu suna ganin kirkin ko musamman iyayensa ko wasu abu za su riƙa ganin kirki suna ganin kirki to ranan da suka daina ganin kirkin nan sai su ce to wane shi ma ya mutu mun daina ganin alkhairinsa to amma in suka zo to za su gan shi kenan tare da su wanda kuwa dama sun bashi a nan duniya kuma sun daina ganin komai shi kuma su gan shi ba su ce to wane ina yake ba mu ganshi ba ma mu ganin komai nashi na zuwa kuma gashi ba mu ganshi anan ba sai a ce a ai ba wurin ku aka zo da ran shi mutanen kirki kasa akai da nashi shi wuta ne yayi wuta ne tunda kuka ba ku ganshi ba bai dai duniyar nan to yayi wuta Allah ka tsare mu to da haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu muna addu'a ga ƴan uwa waɗanda suka yi ta kokari tun jiya da aka abin nan ana ta sa wasu ma har sun gama sana su ma wasu ma har sun wuce inda aka sa tunda har na ga wani ma da ɗari biyu shi kadai na gani ana ta wurgawa Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya taimake mu kuma ya sanya wannan fi mizani hasanati amma dai tun jiya kam naga wani talatin wani kaza na dai gani kai kada dai in tona abun sai rana rana abun da za a faɗi abun nan amma dai gaskiya yan uwa suna kokari kuma musamman ma waɗanda nake ƙara jin daɗi wasu har sun ɗauki ma magana sun sa ta a page nasu suna ƙara tura wannan da aka ce a tura sun sa a page ɗinsu yadda duk contact ɗinsu kaga za su za su gani banda ma a wannan ma wannan shi ma babban abu ne man dalla ala khairin ka fa'ili wanda ya nuni akan alkhairi kamar wanda ya aikata ne dan haka duk lokacin da mutum ya abin nan to za a samu babban abin nan din su in tansurullah kuma yansurkum wanda duk yayi abu saboda Allah shi yasa je ne magana na ce a manta da mu mutum in zai yi kawai mu ba mu ce dan kan in kana son kawai abin da muka ce taken mu shine kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada kai dan kowa sai dan su in ma ba dan su za ka yi ba muna jin tausayin ka dan za ka yi wahala banza kada kai in ka san zuciyarka ba ta yadda za ka yi saboda Allah saboda manzon Allah ba muna jin tausayin ka za ka yi asarar kudin ka ne ka kai su inda ka gamsu inda za ka yi saboda Allah da manzon Allah saboda ka samu fa'ida tunda in ka yi saboda Allah da manzon Allah da son manzon Allah za ka samu naira ɗaya za a linka ta so ɗari bakwai ila adafin kafira to kaga wannan shine babban abu yi dan Allah shine babban abu duk abin da mutum zai yi saboda Allah saboda haka kowa ya sa da kyakkyawan niyyarsa kuma mutum ya tawassuli da shi duk wani abu da kake ji yana damun ka ko wani abu ka samu kai tawassuli man kana yuridu al-izza fa innal izzata lillahi jami'a duk wanda yake son daukaka to daukaka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala take ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib zuwa ga Allah kyakkyawan magana take zuwa ta addu'a wal amalu salihu yarfa'u kyawawan aiki shike daga shi akwai wata yar uwa kuma da ita ma ta turo da zuta ce da Allah sa ta cikin addu'a tana da wasu bukatu to duka ma da wanda ya turo da wanda bai turo ba kowa Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallakin bayi shine mahalicci shine rabb kowa bukatar da yake da ita muna fata Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa mu rika sa junan mu cikin addu'o'i ya nuhu ba'duna ba'dan hashin mu ya rika wakiltar tashi kowa bukatun da yake da shi na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu abin da yake damun kowa ya fi mu sanin abin da ke damun kowa na bukatun shi ko abin da ke damun mutum ko na matsatsi ko na rashin lafiya ko ma dai wace irin damuwa ce Allah shi ya fi kowa sanin bayansa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala dan tsarkin sunayensa wanda in an roke shi da su akai tawassuli da su yana karbawa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kowa maganin abin da yake damun shi dan tsarkin sunayensa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rahim ad-du'afa'i wal fuqara'i wal ghuraba'i wal masakin anzil rahmataka alaina wa ala walidina وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقب معاصرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وأعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وقسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين